بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Laraba a yau muna 21 ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 12 ga wata na hudu miladiya ta 2023 a jiya mun tsaya ƙarshen suratul insan wanda yau za mu tashi farkon suratul qiyama a suratul qiyama ita ce sura ta 75 a jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma idan ka faro daga sama sannan sura ce wadda take makkiya ce yani sura ce wadda ta safka kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya komo garin madina sannan sura ce wadda tana kunshe da kusan ayoyi 40 ko 40 da sannan ta sabka bayan suratul qari'a bayan ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da alqari'a mal qari'a bayan wannan sura suratul qiyama ta biyo bayanta wannan sura ita ma tana bin jeru surorin da suka gabace ta game da abin da ya shahi bayani akan tashin kiyama da tabbatuwanta ka gane kusan duka bayanan suna da alaka da abin da ya shahi tashin kiyama to ita wannan surar sukutun da gunawa sunanta suratul kiyama ke gaba daya alhafiz ibn kathir Allah ya rahama a gare shi yake cewa qad taqaddama ghayra marratin anna ya gabata ba so ɗaya ba kenan a surorin da suka gabata da yawa cewa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan suwar wanda suke makiya ne ana magana akan abin da ya shahi kiyama wanda wannan kuma ana yin shi ne saboda a ja hankalin ɗan adam karye ƙasa a gwiwa ya san cewa daga ina ya huto kuma ina za shi kuma me yake jiran shi ubangiji subhanahu wata'ala ya bude wannan sura da cewa la uqsimu bi yawmil qiyama bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ke cewa la uqsimu bi yawmil qiyamati ina rantsuwa da ranan tashin kiyama wannan rana ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da ita saboda girman da wannan ranan take da Allah ya yi rantsuwa da ita saboda tabbatuwar cewa lalle wannan rana wani abu ne wanda yake tabbas yana nan tahi Allah subhanahu wataala ya rantse da ita sannan Allah yake cewa la uqsimu bin nafsil lawama haka kuma Allah ya ce ina rantsuwa da rai allawamatu wadda ta kasance mai zargin kanta mutum wanda zai rika ma kanshi tintintini me yasa nace kaza me yasa na aikata kaza ko ko me yasa ban aikata kaza na alheri ba to irin wannan ran Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da ita duk da da yawa daga cikin malaman tafsiri ana suna cewa wala uqsimu Allah yana cewa ba sai na rantse ba ko kuma Allah bai rantse ba da annafsul lawama amma al-hafiz ibnu kathir yake cewa amma anan da tahi hutowa hili wanda ita ce karara cewa sahihu annahu aqsama bihima jami'an ya ce magana mafi inganci ubangiji subhanahu wata'ala ya rantse da kiyama kuma ya rantse da wannan rai wadda take mai zargin kanta yake cewa kama qalahu qatada rahimahullahu ta'ala kamar yadda imamu qatada ya hudi yace wa huwa al-marwi an ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa ikhtarahu ibn jarir at-tabari fa amma yawm al-qiyamati fa ma'rufun wa amma an-nafs al-lawama yace wannan ita ce maganar da imam qatada da imam abdullahi ibn abbas Allah ya yarda a gare shi da sa'id ibn jubair sannan kuma ibn jarir at-tabari jagoran masu tafsiri shi ma akan haka ya tahi kenan Allah ya yi rantsuwa da wannan annafsul lawama ita ce rai wadda ta kasance allati talumu nafsaha wadda take zargin kanta da kanta qatada yake cewa allawamatu yace alfajira Allah yana rantsuwa da rai wadda ta kasance bujirarriya to amma al-azhar abinda ya hutowa hili ita ce annafsul lawama rai wadda take zargin kanta miye ma'anan zargin kanta talumu wa talumu ala alkhairi wa sharri tana zargin kanta akan alheri da sharri idan ta aikata alheri to tana so ta ƙara kuma ta ci gaba idan kuma ta aikata abin da yake ba daidai ba to tana ma kanta tintintini akan cewa ta komo ta gyara kenan wannan kuma haka ake so mutum dama ya kasance mai imani ka riƙa ma kanka raskwana ka riƙa ma kanka hisabi kamar yadda ya tabbata cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum kama kanka hisabi da raskwana da lissahi tun kahin a maka sannan ka auna ma kanka aiki kahin a ranar da za a auna maka aiki ubangiji subhanahu wataala yake ce ayahsabu al-insanu wai shin dan adam yana tsammahanin cewa allan najma'a cewa ba za mu hada ba izamahu kashishuwan shi yana tsammani a gobe kiyama Allah baya da iko akan ya sake kashishuwan nan ya hada su ya rakkaba su ya tashi a matsayin shi na wani ko kuma ta tashi a matsayin ta wacce shin dan adam yana tsammanin haka Allah ya ce bala al'amarin ba haka yake ba tabbas qadiri na mu masu iko ne ala akan an nusawwiya bananahu akan mu jera mashi kashi shuwan yatsin shi ma kaga a cikin gangan jikin ɗarin abin da ya shahi kashi iya daga cikin kashi wurin da yake da kashi da yawa su ne yatsotsinka to wannan yatsotsin naka lokacin da fatar ta huta naman ya huta suka zama ɗaiɗaya kowanne ya watse allah ce ƙadiri na ala an nusawuya banana mu masu iko ne tabbas akan mu komo mu daidaita wa ɗan adam wannan ƙashishuwan nashi a karan kansu sannan kuma a sake lullube su da abin da za a lullube musu ya hutu ko ta hutu a matsayinta ta wacce ko a matsayin shi na wani shi na Allah ce bala qadirina ala an nusawwiya banana sa'id ibnu jubair yake cewa abdullahi dan abbas yace an naj'alahu yace za mu sanya dan adam inda ya zamanto khaffan hafiran yani zai zamanto ga tafin hannun da naka da komi da komin shi hatta da zanen da yake cikin shi ba ma maganan kashi ba zanen da yake cikin shi hatta da wannan zanen Allah subhanahu wataala zai maida shi daren dakam yanda yake a da shi ne Allah ce bala qadirina ala an nusawwiya banana lalle mu masu iko ne akan mu jera wa dan adam kashin da suke cikin yatsotsin shi to dan adam yasa yake wannan magana me yasa yake bujircewa Allah subhanahu wata'ala na cewa yana ga ba za a iya hada kashin shi ba Allah ya ce bal yuridul insan bal bari dai yuridul insanu dan adam kawai yana so ne liyafzura amama ya lalata gaban shi bi ma'ana ya bujircewa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aikata ayyuka waɗanda ba su da kyawu shi yasa yake kawo hujjan cewa a yanzu in muka mutu za a mai mu za a tayar da mu za a yi kaza za a yi kaza me yasa da muke kawo waɗannan abubuwa saboda aikata abin da ya ga dama saboda aikata abin da abin da ya ga dama a idza mitna wa kunna turaban suka ce wa izaman a inna lamab'usun shin za a tayar da mu Allah ce tabbas za a tayar da ku to me yasa da muke wannan magana Allah ce balbari dai kawai yuridul insanu dan adam fa yana so ne game da wannan bayanin da yake na kafircewa tashin kiyama liyafjura amamahu ay liyamdiya amamahu rakiban rakiban ra'sahu ya wuce ya tahi gaba ya bigi gaban kanshi kaman yayi gaba gadi ta hanyar aikata ayyuka waɗanda ba su da kyawu al-hasan al-basri ɗaya daga cikin magabata yake cewa ay la yulqi ibnu adama illa dan adam baya kawo lissahi akan waɗannan abubuwa na cewa ubangiji ya halicce shi yayi kaza yana ga ba za a mayar da shi ba me yasa saboda shi yana so ne ya dora zuciyar shi akan saba ma Allah subhanahu wataala wanda wannan saba ma Allah subhanahu wataala din nan kuma shine abin da zai zama domin a matsayin tuta saboda in ya bijire ya nuna cewa ba za a yi kiyama ba to kaga ai shike da magana ta riga ta kare dan me zaka yi sallah dan me zaka yi azumi dan me zaka karanta qur'ani dan me zaka yi kaza kaza da sauransu shine Allah yake cewa yafjura amamahu al-imam dhahhak da sa'id ibn jubair da ikrima da imam suddi da da yawa daga cikin magabata suka ce huwa alladhi yaj'alu dhunuba wa yusawwifu at-tauba yace bal yuridu al-insanu liyafjura amama suka ce wa ake nihi anan shine mutumin da yaj'alu dhunuba zai sanya ayyukan banna a gaban shi sannan kuma wa yusawwifu at-tauba kuma sai ya rika cewa zan tuba zan tuba zan tuba alhali ƙarya yake wannan shine ma'anan bal yuridu al-insanu liyafjura liyafjura amama wannan da yawa daga cikin magabata haka suka faɗi abdullahi dan abbas ya ƙara ambata cewa huwal kafiru shine kafirin da yukazzibu bi yawmil hisabi zai ƙaryata tashin kiyama saboda yana ga cewa ba za a ma tayar da shi ba gabaki daya yana ba da hujjan cewa idan ya mutu ya zama kashi za a ya taso Allah ya ce ba maganar kashi ba hatta da abin da ya shayi kashi shi wanda suke cikin gaggabanka na yatsunka Allah ce za mu daidaita su to bayan Allah ya wannan bayani sai ke cewa yas'alu ayyana yawmul qiyama shi dai wannan kahurin yana tambaya mata yakunu yawmul qiyama wai yaushe za a tashin kiyamar nan wa innama su'aluhu su'alu istib'adin liwuqu'ihi wa takdhibin liwujudihi tambaya ce yake na cewa kai kiyamar nan ba yau wace ba duk waɗanda suka mutun nan a da ina suke yanzu har yanzu lam taqum qiyamatuhum sai kareta kuma ba haka nan ya nuna ma cewa kiyamar ma a karan kanta ba wani abu ne wanda za a yi ta shi yasa yas'alu ayyana yawmul qiyama sai ya shagaltu da damuwan cewa yaushe za a yi tashin kiyama shine ubangiji subhanahu wataala ambata karshen suratul suratul nazi'at yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha allati fima anta min dhikra wai me kayan gaugo duka kai shekara nawa za kai kuma duniya ne shekara nawa tai kai me naka na yaushe za a yi tashin kiyama ka tsaya kawai ka bauta wa Allah subhanahu wataala wannan shine iya abin da yake kanka a wani magana yaushe da tashin kiyama wannan ba wani abin da yake yake dubin ka ba wani abin da yake damun ka shine Allah ya ce yasalu suna tambaya ayyana lokacin a kwanaki ko kuma lokaci na yawmul qiyama yaushe kiyama za ta tsaya wannan kuma kafirai suna ambata haka da yawa a can cikin surtu sabai Allah yake cewa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin kun zo kun ce ana kiyama kiyama kiyama kiyama wai wannan alƙawalin da kuke ta yi wai yaushe dai zai zo kuma abin nan ya zo mana in kuntum sadiqina in kun kasance da gaske Allah ce faɗi musu kullakum mi'adu yawmin ka ce suna da wani alƙawali na wani ranan da la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun ba a jinkirta musu daidai da sa'a daya sannan ba a gabato musu daidai da sa'a daya can cikin amfani da kafirai suke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam wa in qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim suke cewa wannan abin da ka zo da shi in dai gaskiya ne suke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amtir alaina hijaratan min as-sama' suka ce Allah in dai abin da muhammad ya zo da shi gaskiya ne sallallahu alaihi wasallama Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim ko kuma Allah ka zo da azaba mai radadi a wancan lokacin da suka roki Allah wannan abun abun ya zo bai zo ba dan bai zo ba shi yake nuni akan cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba gaskiya bane ba a kai dan adam kai bawa kai ka dan ka sama Allah ka'ida komi Allah ya mishi lokacin shi da yanda ya tsara shi kuma a haka zai gudano kuma gaugon me ake kaga a lokacin ubangiji yana da damar da zai ne ya zuba musu da duwatsun daga sama amma Allah bai musu haka ba da haka saudiya za ka ga wani ya zo ko ya ce ya rantse da alkur'ani in kaza kaza ne har ka ga duk ya ɗimoto da hankalin mutane yanzu a magana akan ahlus sunna ka ga wani dan kama iska da abin mutunta abin tausayi kan ji alayi bai san inda aka sa gaba bai san me dalilin addini ba bai san ma dalilin mis sunna ba amma zai zo ya ɗauki watakila sai ya ce sai ya haɗa ƙur'anai da yawa ka duba ƙur'anin nan duka abu ɗaya ne a ciki daga hada cewa ya ɗauki ƙur'ani adadi kaza kai ka san akwai me akwai jahilci a in ka ɗauki ɗaya ka ƙare sai ce in kaza kaza ne Allah ya mushi azaba ya mushi wane ne ya mushi wane ne har da cewa Allah zai sabke zai yi wane ne aka yi motsar da hankali na sai ma yan ƙauye to da ka bakka da kai bakin komi kake ba baka isa ba kamar Allah wani wani ka'ida akwai yadda Allah ya gudanar da komai shi shi ne Allah ya ce kul ka hodi musu ka duba ga annabawan da Allah ne ake hodi kuma ga ubangiji subhanahu wataala yana mayar musu da martani kaga inda Allah ya ga dama a lokacin sai a musu kiyama su gaba da Allah ga dama sai ya kashe su amma kuma Allah yake cewa ka hodi musu lakum mi'adu yawmin kuna da alƙawali na wani ranan da la tasta'khiruna anhu sa'atan ba a jinkirta muku daidai da sa'a daya wala tastaqdimuna haka ba a gabatar muku yanda Allah ya tsara shi kullu shay'in yana tahiya ne ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali abun kayyadewa abun ambato wanda Allah ya mishi da haka bawa ya zamanto mai bin Allah subhanahu wataala a saman tafarkin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman lahiyar mutum shine Allah yake cewa yas'alu ayyana yawmul qiyama suna tambaya game da yaushe ne tashin kiyaman nan zai tsaya Allah ya ce daga cikin alamu ko kuma daga cikin bayani na tashin kiyamar na fa'iza bari kalbasar a lokacin da idan ɗan adam ya ɗimauta idan zai ɗimauta saboda abin da yake gani lasiya ba kuma mutumin da yake kafuri a nan abdullahi alhafiz ibn kasir yake cewa abinda malamai suke bayani akan fa'iza bari kalbasar ai wannan aya tana kamanceceniya da faɗar Allah subhanahu wata'ala idan idanun sun ɗimauce can da Allah ke cewa la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa kama mutane gargadi game da wata ranar da in ta zo ganin su khashi'atan absaruhum wani wuri kuma Allah ke cewa za su kafe ganin nasu bussa iya daidai da kiftawa kamar mutumin da yake kallon wani bala'i kana ga kahin ka kifta ka rihe ka bude abin zai iya cin maka sai ga mutum yami ya hudu idanun zuruzu to haka kahur ya su kasance a wancan rana fa'iza Allah ke cewa fa'iza fa'iza bari kalbasar kina a lokacin da idanun suka ɗimauce sannan daga cikin ɗimauce wanda za su yi ya ce wal maqsudu annal abasara a tanbahiru yau mal qiyamati wa taksha wa tahar idanun za su ɗimauce su kaskanta su zaman to ba komi ba duk mutumin da bai aikata aiki alheri ba shi da kanshi zai rika ma kanshi wani kallo na kaskanta da walakanta saboda wani abu ne wanda yake bubbugowa daga cikin kokon zuciyar shi wanda yake bayuwa zuwa ga gaban shi cewa lalle ya walakanta fa idza bariqa albasar Allah cewa khasafa alqamar sannan kuma wata Allah ya tahiyar da haskenta wannan duka iya daga cikin alamun tashin kiyama da wata da rana da suke tahiya suke kaiwa suke kawowa suna tahiya ne akan umarnin Allah subhanahu wataala kuma ila ajalin musamma zuwa ga wani lokacin da Allah ya kayyade lokacin yana karewa shikenan su ma aikin su ya kare to shine khasafa al-qamar wa khasafa al-qamar ay dhahaba dawuhu a lokacin da wata haskenta ya tahi sannan wa jumi'a ash-shamsu wal qamar Allah yake cewa aka hada ranan da wata gabaki daya aka limke su idan shamsu kuwirat Allah ya ce idan aka limke ranar hasken ya zama to babu shi ita ma'aikinta ya ƙari wannan duka alamu ne da bayanai akan abin da ya shahi abin da ya shahi tashin kiyama to idan dan adam ya ga haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya qulul insanu yawma idhin dan adam zai rika ambatawa a wannan rana ainal mafar ina ne wurin gudu ina ne wajen gudu ai gudu bai da amfani a wannan rana saboda in ka gudu ba inda za ka ta yi kamar ma'anan inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un daga Allah kake kuma zuwa gare shi za ka koma duk inda ka yin ma wajen Allah ne za ka to kaga babu zancen mafar babu zancen wani gudu ya kulul insanu dan adam zai rika faɗan cewa ainal mafar ai idza ayana ibnu adama hadhihi al ahwal a lokacin da dan adam ya gani kiri da musu waɗannan yanayin a ganin shi ya ɗimauce sannan bayan haka nan kuma ita ma wata haskenta ya tafi rana da abin da ya shahi watan gaba ɗaya Allah ya haɗa su ya limke su su ma hasken su ya tahi dan adam sai rika cewa ainal mafar ina ne wurin tahiya ina ne wurin gudu haina izin a wannan lokacin ne yuridu an yafirra wai yake so ya gudu wa yaqulu ainal mafar ai halla min malja'in yana cewa ina ma a samu wani wurin da zai boye babu inda zai boye shine Allah subhanahu wataala yake cewa yaqulu al-insanu yawma idhin ainal mafar Allah ce ina malakum min malja'in yawma idhin wa malakum min nakir ba ku da wani wurin da za ku je ku gudu a wannan rana ai laysa lakum makanun tatanakkaruna fihi babu zancen kyamar wani abu ko kuma cewa ai bun masu kaza ko kuma ba mu yarda da kaza ba babu wannan babu zancen kuma inda za a je a gudu lalle waɗannan duka jan kunne ne ga ɗan adam ya aikata abin da ya kamata tun kafin dama ta wuce shi Allah ke cewa ya kulul insanu yau mai izin ainihin mafar Allah ce kalla a aha al'amarin da ɗan adam yake tsammahani ba haka nan ba ne ba la wazar ai laisa lakum makanan ta'tasimu na fihi ba ku da wani wurin da za ku iya gudu babu inda za ka iya gudu saboda yanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ya tsara al'amarin kiyama to babu babu zancen gudu kuma an ka gudu ba inda zaka babu inda zaka kawai mafuta ɗaya ne kawai a nan yanzu da kake rayuwar da kake nomashin nan ka duƙufa ki duƙufa akan aikata ayyuka managarta wanda wannan shine kawai muhalli ga adam Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki Allah ke cewa kalla la wazar ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne yawma idin a wannan rana almustaqirru makoma take makoma tana wajen Allah subhanahu wataala babu wani wurin da adam zai iya zuwa ya laɓe ko ya nuna cewa a ga wuri kaza an yi tahiya sha babu wannan Allah ce yunabba'ul insan a wannan ranar ce ta gobe kiyama za a rika ba dan adam labari bima qaddama abin da ya gabatar wa ma akhara da abin da ya jinkirta yani duk abin da ya aikata a wannan ranar Allah zai bashi labarin abin da ya aikata nan ai yukhbar za a ba dan adam labari bi jami'i a'malihi da dukkan aikin da ya aikata kadiman wa hadisan ay qadimiha wa hadisiha wanda ayyukan da ka aikata a can baya da kuma ayyukan da ka aikata wanda suke basu jima ba kowanne za a baka labari kaka tsammanin ai har Allah kaza da haraka kaza da aka yi da sabon Allah da kai kaza ai lokacin su yayi tsawo wallahi komi iya nan a wajen Allah subhanahu wataala Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran za ku samu abin da kuka aikata a halarci a wajen Allah wala ya zulimu rabbuka ahada ubangiji subhanahu wata'ala baya zalimtar kowa to shi Allah ce a wannan rana yawma idin yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar duk abin da ka gabatar abin da ka aikata da abin da ka faɗi da mu'amalan da kai da harakokin da kai da duk abin da kai za a maka raskwaron abin da ka aikata na daɗaɗɗin ne ko kuma wanda yake wanda yake wanda aka jinkirta ne abin da ya kamata a ce ka gabatar da baka gabatar ba ko kuma abin da ya kamata ka jinkirta ne baka jinkirta ba duka bayanin su zai zo maka Allah ce balil insanu ala nafsihi basira bari dai kawai shi wadan adam shi a karan kanshi ala nafsihi game da kanshi basira mai shaida ne akan shi kai zaka ba kanka shaida a Aliyu ibn Abi Talha yake cewa Abdullahi dan Abbas yace a yaqulu sam'uhu wa basaruhu wa yadahu wa rijlahu wajawarihahu dan adam a wannan ranan sam'uhu jinka zai yi magana wa basaruhu ganinka zai yi magana yadahu hannayenka za su yi magana rijilahu kafafuwanka za su yi magana wajawarihahu da sauran gabanka ma duka za su yi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay za su rika magana da gaban cewa me yasa kuke bada shaida akan mu sai su ce ai ubangijin da ya ba baki daman magana a gidan duniya yau shi ya ba gabbai kafa ta yi magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun a wannan rana kafa da hannu da wane ne za su rika yin magana wannan shine ma'anan balil insanu ala nafsihi basira kaga mai shaida ne aka samu maka kuma a karan kanka gabban da su ne suka taka da su aka je aka aikata aikin su za su rika bayani akan ka qatada yake cewa shahidun ala nafsihi wa fi riwayatin qala idza yake cewa idza shi'ta wallahi idan ka so ya ce ina maka rantsuwa da Allah ra'aitahu basiran bi'uyubin nasi za ka samu ɗan adam cewa wasu lokuta ya makabce game da ganin aibin kanshi ghafilan ya rafkanu sai ka ga lissahin shi kawai akan mutane ne maimakon shi da ya kamata ya rika tintintini akan balil insanu ala nafsihi basira cewa kai ne zaka zo kama kanka da kanka shaida bai kamata ba ka shagaltu da waninka ka tsaya ka gyara naka wanda shine awwal wajibin akan ka ubangiji subhanahu wataala yake cewa walau alqa ma'azira wannan dan adam shaidan da zai samu daga karan kanshi walau alqa ma'azira koda ya gabatar da uzurrukan shi dan adam iya da jayayya aksara shay'in jadala Allah ya ce babu abin da kai adam jayayya daga cikin bangarorin da za a yi agogo kiyama akwai lokacin da Allah zai ba dan adam daman da jayayya kuma zai zai je gobe kiyama yana jayayya saboda bala'in dan adam da taurin kanshi zai je yana jayayya Allah ce walau alqa ma'azira koda dan adam din ya gabatar ai walau jadala anha ko da ya yi jayayya game da karan kan nan nashi fahuwa basirun alaiha wallahi yana da cikakkiyar sani akan abin da ya aikata na ba daidai ba kawai gardama ne da taurin kai irin na adam innal insana lakanud Allah ya ce kata da yake cewa walau alqa ma'azira yace walau i'tazara yawma idhin bi batilin la yuqbalu min duk uzurin da zai kawo ya ce ai kaza ne ba amsa daga ba amsa daga gare shi duk irin hujja da zai kawo ba za a musa da gare shi ba al'imamu da haka yake cewa walau ulqiya suturahu wa ahlal yamini yake cewa ko da an hudo mushi ayyukan da ya aikata an gwada mushi kamar ga ga film ɗin abin da ka aikata na ba daidai ba kuma sai ya shiga wasu kame-kame da tawili ɗan adam kenan duk da ce ana mali da cewa sahihu qawlu mujahidin wa ashabuhu ka qawlihi yana daidai da fadar Allah subhanahu wataala ko da dan adam ya gabatar da duk abin da zai gabatar wani uzuri can da Allah yake ce a cikin suratul an'am thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen mushriki zai je gaban Allah ya tsaya sai ya rika ambata cewa wallahi ina rantsuwa da Allah rabbina ubangijinmu ma kunna mushriki da ba zaman ta mushrikai ba a gaban Allah gobe kiyama kafir zai rika wannan haka kaga wannan jahiliya ce sannan kuma ta Allah yake cewa yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun za su tsaya gaban Allah suna tsammanin cewa su kin wani kayan gabas ne alhali su kin ba kowa bane ba Allah ke cewa su in ba kowa bane ba ala ku saurara innahum su waɗannan mutane humul kadhibu da makareta ne kawai har a gaban Allah za su tsaya su murji ido su rika ƙarya wa kana al-insanu akthara shay'in jadala shi ne Allah ce walau alqa ma'azira ai hiya al-i'tizar to wannan uzurin nasu da za su bada ko da sun bada baya amfanar da su komai shi ne Allah ke cewa la yau yake cewa la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum ranar da azzalimai uzurin da za su bada bai amfanar da su da komai ko da sun bada maganan banza ne kawai za su yi wa alqaw ila Allah yawma idhin salam fa alqaw salama ma kunna na'malu min su wallahi rabbina ma kunna mushrikin haka za su rika faɗo waɗannan kalmomin su ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza ƙarshe wannan bakin da ya dame jama'a Allah zai rike shi sai gaban su yi magana su ba da shaida a lokacin adam sai ce to shi kenan tunda dama rigimar da nake akan ku ne saboda kar mu azabtu amma tunda ku da kanku kun ba da shaida khalas magana ta rige ta gari Allah subhanahu wataala ya kare mu wannan shine ma'anar waɗannan ayoyi guda 15 sai Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi yanzu anan kuma Allah subhanahu wataala zai ba mu labarin yanda aka karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani bai girma kaifiyatu talaqihil wahayi yanda mazala ya amshi wahayi daga mala'ika jibril to wannan wahayi kuma ya zamanto akan halat daban-daban hali na farko jam'uhu fi sadrihi sallallahu alaihi wasallama qur'anin aka tara shi a kirjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a lokacin da ake karantawa ana karantawa an tara mushi alqur'ani a kirjin shi sannan abu na biyu tilawatuhu tilawar da manzala sallallahu alaihi wasallam zai rika yi game da wannan abin da aka tara aka ambata mushi na alqur'ani mai girma sannan abu na uku tafsiruhu wa idahu ma'anahu manzala sallallahu alaihi yana tafsirin shi yana bayyana ma'anar haƙiƙanin mi waɗannan ayoyi suka kumsa shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen karanta alqur'ani la tuharrik bihi karda ka motsa da shi alqur'anin nan lisanaka halshanka li ta'jala bihi saboda kai gaugawa kana so ka ɗauki abin da wuri a lokacin da jibril yake karantawa yana faɗi yana faɗi Allah ya ce idan jibril yana faɗi kai ka saurare shi kawai fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kawai ka saurari abin da ake karanta wannan shi da la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi Allah ce inna alaina lalle aiki ne akan mu musu Allah jam'ahu zamu tara maka alqur'anin nan gabaki ɗaya a cikin irjinka sannan kuma wa qur'anahu da karanta shin shi ma Allah zai baka dama haka ne fa idza qara'nahu ay idza talahu alayka jibril alayka jibril a lokacin da jibril yake karanta maka qur'anin nan fattabi qur'ana ay fastami' lahu thumma qra'ahu kama qara'a idan yana karanta maka to ka saurara in ya kammala ya dire sai ka maimaita kamar yanda ya karanta wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani shi ana fa idza qara'nahu a lokacin da jibril yake karanta maka qur'anin fattabi' ka bibiyi wannan abin da yake karanta maka qur'ana na qur'anin nan idan ya kammala in su kai ma sai ka karanta kuma Allah ya maka alƙawalin cewa zai kiyaye maka shi a cikin zuciyarka sannan kuma zai ba ma bakinka daman faɗin abin yadda ya kamata kenan karkata da hankalinka wajen me wajen karantar shi Allah subhanahu wataala yake cewa kalla yanzu bayan an gama wannan bayani akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma wanda kuma sauran bayanin da duk abin da ke da alaka da wannan wani abu ne wanda yake wajen Allah subhanahu wataala yanzu Allah sai ya maido maganan kuma akan cewa za ka samu halin da yawa daga cikin ɗiyan adam suna fifita rayuwar duniya ne akan abin da ya shahi lahira to shi Allah ke cewa kalla bal tuhibbuna al'ajila Allah ya ce kalla a'aha bal bari dai tuhibbuna al'ajila kuna son ele gaugawa ita ce me ita ce duniya za ka ga mutum yana kaiwa ya kawo dukan yake ma duniya kawai yake nema za ka ga ƙoƙarin shi da hamzarin shi akan neman duniya ne bayya ƙasa a gwiwa bayya nuna kasawa bayya nuna bayya iyawa in dai haraka ce ta a samu duniya amma abin da ya shahi lahira to a lokacin za ka ji uzuri kala-kala to Allah ke cewa kuna son kuna son duniya kalla bal tuhibbuna al'ajila kuna son yar gaugawa wanda ita ce gidan duniya a nan ma yake cewa ai innama yahmiluhum على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم abin da ya dora su kahure akan ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da sabawa wahayin da Allah sabkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine son duniya da suke yi ita wannan duniya ita ce abin da suka sa a gaba ya zamanto ita ce ganin su ita ce jin su ita ce tunanin su to ko da musulmi mutum musulmi ne in ya zamanto wannan duniya ce ya fifita za ka samu mafi yawancin ayyukan shi a lalace suke kuma za ka samu aiki da yawa Allah ɗora mashi sai ƙi saboda mai saboda neman duniya in dai za a nemi duniya to shi bayya ƙasa a gwiwa kuma daga nan in ina ne zai buga ya tafi neman duniya amma idan ka ce ayyuki na ibada kuma to a lokacin za ka ga uzuri kala-kala karatun addini da yawa daga cikin mutane sun yi buris akan harkar shi me yasa saboda ana ga cewa idan kai me zaka samu duka shine tunanin da ake idan aka biya mushi kuɗi ya je karatun addini me zai fito ana ga kamar wani abu ne wanda yake asara ne me yasa kalla bal tuhibbuna al'ajila saboda ana son duniya ce ake so kawai amma yanzu ka duba yadda ɗan adam yake da hamzari akan ya sa ɗan shi karatun boko in nawa ne zai biya za ka samu makarantar nan ta addini la'alla dala ɗari zai bada a wata ko shika guda amma kullum ana rigima ana maido ɗiyan shi ko kuma wasu an dangana ma an bar su saboda dai kawai baya biya amma a daidai lokacin da kaga idan ya zama jika-jika ne ba duk a shekara nawa ne za ka bada jika goma sha biyu a shekara jikan goma sha biyu za ka bada to amma faɗi mun lakwal da ake bada jika goma sha biyu a wata tara babu ita babu akwai lakwal da cesium sai ka biya ɗari da wani abu akwai waɗanda ɗari ruwa za ka biya cesium kawai kuma za ka ga ana rawan jiki ana ta zuwa ana zubawa saboda ana ga cewa la'alla zai iya zama kaza la'alla zai zama kaza la'alla zai zama kaza wanda kuma duka hashashe ne mutum nawa ya karatun bai zama komai ba ko kuma fi nihayatul mataf ya dauko diplom inda ake so Allah ya mishi rayuwar shi amma inda a ce Qur'ani ya karanta yana lokacin da yake cikin karatun ku uwaye shi tun ariba kuke saboda duk abin da zai karanta Allah yana a kwant ɗinku na wajen Allah ƙara yake yi abubuwa suna faɗa cikin shi ba ya karanta wasu maganganu wasu arna wanda musa inda ka sa gaba ba illa wanda ya karanta amma karka karka fifita karatun duniya akan karatun lahira ba dai suke ko me yasa ake fifitawa saboda kawai neman duniya haka za ga abubuwan duka kusan komi ya rikide kaga kawai duk abin da mutum zai yana yi shi ne don duniya bal wani har karatun na addini wani zai zo ya saboda neman duniya Allah kiyaye Allah inganta mana niyoyin mu mutum ya inganta niyyar shi abinda za ka yi don Allah ka yi shi don Allah harakan da ya shahi duniya karta ruɗe ka Allah ke ce kalla bal tuhibbuna al'ajila sai ce wa tadharuna al'akhira sai kuka kyale lahira tunda da wani abu ne wanda kuke ga babu shi a gaban idon ku yanzu daga cikin musulmi akwai wanda ya yarda ya ɗauki bashin lahira ya yarda a shirye yake a shirye take in dai magana ce ta lahira to in dai ba za ta kumya a nan duniya ba babu matsala to wannan irin imani ne Allah ce kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum in kuntum madha sadiqin to kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhira kun bar lahira kun nuna halin ko in kula akanta ku sani ita wannan lahirar da kuke gaba komai bace ba ga yanda kasafi zai kasance a gobe kiyama Allah ce wujuhun wasu huskoki yau izin a wannan ranar ta gobe kiyama nadiratun suna kyalkyali suna sheƙi suna haske me yasa ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wujuhun yau izin nadira ay annadaratu ay hasana hasanatul haiba yanayinsu zaka ga yanayi ne mai kyau ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzala yake ta innakum satarawna rabbakum ayanan manzala ce za ku ga ubangijin ku kiri da muzu wannan ya tabbata cewa ɗan aljanna za su ga ubangiji a gidan aljanna sannan ganin Allah ya yi aljannan da abin da Allah ya tanadi a cikin gidan aljannan daɗi kamar yadda zo a cikin wani hadisi na daban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum tarawna rabbakum mazalla nazara nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamari laylatal badri mazalla yayi dubi zuwa ga wata daren 15 faqala sai yake cewa innakum yace wa sahabbai lalle ku tarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kama tarawna hadal qamar kamar yadda kuke ga wannan watan yace fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa wala qabla al-ghurubiha faf'alu mazalla yake ta za ku ga ubangijinku kamar da kuke ganin wannan wata a wata riwaya cikin sahihain hadisin Abu Musa Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa jannatani min zahabin آنيتهما وكتا وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما يتي الجنة دا أبندك تكنتنا مكاي نزيناريا الجنة دا أبندك تكنت نا أبند شاهي مكاي نأزرها وذلك يتي وما بين القوم وبين أن ينظر إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن babu abin da ke tsakanin bayi da ganin Allah subhanahu wata'ala in ba wannan rida'ul kibriya wannan mayahi na ubangiji subhanahu wata'ala daga lokacin da Allah ya yaye shi yan aljanna za su ga aljanna za su ga ubangiji subhanahu wata'ala al-imam muslim yake cewa hadisi daga suhaib Allah ƙara yarda a gare shi hadisi ne ingantacce mazala ke cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna idan 'yan aljanna suka shiga aljanna qala yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya zai ce musu turiduna shay'an azidakum Allah ya ce kuna son wani abu in ƙara muku fa yaquluna 'yan aljanna za su ce alam tubayyid wujuhana ya ubangiji shin ba ka haskaka huskokinmu ba wani shine ma'anar wujuhun yawma idhin madha nadira huska huska tana kyalli su ce Allah ka haskaka huskanmu alam tudkhilna aljanna Allah shin ba ka samu gidan aljanna ba wa tunajjina minan nari sannan kuma Allah ka tsiratar da mu daga gidan wuta duka bayan waɗannan abubuwa manzala salasul muke cewa fayakshiful hijab sai Allah ya yaye wannan hijabin da ke tsakanin shi da bayi sai ‘yan aljanna su ga aljanna Allah samu daga cikinsu sai ce fama uɗu shay'an a habba ilaihim minan nazari ila rabbihim wahiyar ziyada sai ce ba a ba ‘yan aljanna ba wani abu mafi soyuwa a gare su sama da ganin Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma wahiyar ziyadatu ai ita ce ƙari wani ƙari sun matala ƙaunahu ta'ala lillazi na ahsanul husna wa ziyada na ga waɗanda suka kyautata aikinsu a gidan duniya alhusna ita ce gidan aljanna wa ziyada me a ziyadan nan shine ganin Allah subhanahu wata'ala Allah arzuta mun haka lalle Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a daidai lokacin da su kuma kafurai mi za a musu innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su kuma kare su za'i kare su za'i sannan Allah yake cewa wujuhun wasu huskoki kuma yawma idhin a wannan rana ta gobe kiyama basira sun tamuke su wancan ba nadira bane ba suna kyalkyali suna sheki su kuma waɗannan basira ne sun tamuke sun yi me ake kira shi da suna sun ci magani suna cikin halin damuwa ta zunnu waɗannan huskokin nan da masu so sun tabbatar da nan azzannu ma'an liyaƙin sun tabbatar da cewa an yi fa'ala biha faƙira yadda za a mu'amalance su kawai za a mu'amalance su ne da tsanani wuta ce kawai za a kai su shi na laikita yau matabbiyar wujuhun wata suwar wujuhun a ranar da wasu huskoki za su zama to farare ne kal suna kyalli sannan wa taswaddu wuju wasu huskoki kuma za su zama to baƙaƙe ne kirin a gobe kiyama waɗanda sun kasance masu fararen huskan nan za a ce musu ku ci gaba da jin ni'ima ta ubangiji subhanahu wataala waɗancan kuma za a ce musu su ci gaba da ɗanɗana abin da suka aikata a gidan duniya Allah kare mu wa wujuhun yawma idhin basira Allah ke cewa tazunnu an yuf'ala biha faqira tazunnu an yuf'ala biha faqira lalle tabbas suna da yaqini akan cewa an yuf'ala biha faqira akan cewa abinda za aikata da su shine faqira faqira shine sharri kenan za a sa su wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu wannan aya tana kamanceceniya da fadar Allah subhanahu wataala wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira sai ce wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu alfajara kaga nan Allah kasa su na kashi biyu nan an bada labarin cewa wasu huskoki suna cikin kyalli da jin dadi wasu kuma suna cikin tashin hankali to haka anan ma Allah bada labarin su kamar yadda yake cewa can wujuhun yawma idhin khashi'a yace amilatun nasiba tasla naran hamiya wasu huskoki a gobe kiyama zaka same su suna kaskance saboda an yi aiki an gaji aikin banza duk inda ka gaina girma ko tana girma to harkar duniya ne kawai yake ba ruwan shi da lahira an yi aiki an gaji aikin banza tasla naran hamiya ƙarshe za a kai su a danna su a wata wutawar take mai ƙuna sanala ya ce wujuhun yau izin na'ima wasu huskoki kuma a wannan rana suna cikin ni'ima me yasa li sa'ayha radiya saboda aikin da suka kai kawo a kai aiki ne wanda yake yardadde da haka Allah zai sanya su fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya to nan Allah subhanahu wataala jumlar wannan ayoyin ya ba mu labarin cewa bayan an yi magana ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kamata ya amshi alqur'ani cewa ya saurara an ya so sai ya zamanto ya maimaita kuma Allah ya mishi alƙawalin haɗa mishi alƙur'anin a cikin ƙirjin shi sannan kuma da ba shi dama da bayani akan ya karanta sannan kuma ya ba mutane bayanin cewa ga abin da Allah yake nihi ga abin da Ubangiji subhanahu ta'ala yake ambatawa a cikin waɗannan ayoyi wanda wannan kuma daga nan iya daga cikin abin da zamu ɗauka ta ɓangaren da ya shafi karanta alƙur'ani mai girma kar ka sake ka karanta wani wuri a cikin ƙur'ani dan kawai ka iya larabci ƙur'ani koya shi ake an ɗariƙi talaƙi da yake cewa ɗariƙi talaƙi shi ne wane koya ma wane wane koya ma wane wane koya ma wane wane koya ma wane duk wanda bai koyi ƙur'ani ba ta wannan hanyar idan yana karantawa to kaji abin babu babu daɗi mala saboda zai riƙa yin wasu ɓatotin da bai kamata ba to shi ɗabi'a shi ce haka na ƙur'ani saboda in ka duba da larabcin da ka sani na yau da gobe da larabcin da ke cikin ƙur'ani sun sha bambam akwai wurare da dama wanda ba sa tarayya sun sha bambam to akwai kuma wuraren da in aka baka duk iya larabcin ka aka ce ka karanta shi ba za ka iya karanta shi ba saboda karanta shi wani yanayi ne na karanta shi wanda haka ake haka mazalla ya karanta wa sahabbai suka koya wa tabi'ai suka koya wa tabi'ut tabi'in an koya ma wane ne har aka zo yau shi yasa akwai abin da zaka ji malaman Qur'ani suna cewa wane ya samu ijaza ta karatun ƙur'ani idan aka ce ya samu ijaza ana nihin ya samu salsala ta danganan karatun ƙur'ani daga malamin shi har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai har ayo ana badawa malam wani ya karantar da malam wani malam wani ya karantar da malam wani malam wani ya karantar da malam wani har akai zuwa ga sahabi akai zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karka ɗauko ƙur'ani kawai haka ne ka sa gaba ka ce tun da dai a ka ɗan iya tada baƙi bari ka karanta in ka iya tada baƙi zai taimaka maka wajen karanta ƙur'ani amma dai ka samu wani malami ya ko da karantawa ɗaya ne ya maka kashi sai ka yi muƙarana tsakanin abin da ka iya nan ko kuma abin da kake tsammanin za ka karanta da yadda yake hakikatan ake karanta shi to wannan kaga idan zama to an faɗi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kaga nahnu min babi aula mu muka iya ba abin da muka iya da haka in za ka koyi ƙur'ani ke dai zamanto koya maka za a yi ba kawai zawa za ka yi ka ɗauki ƙur'ani maka buɗe ka yi ta kakkare abubuwan da ka yi ta datsa yadda ka ga dama sannan waɗannan ayoyi sun mana magana akan makomar mutane a gobe kiyama kashi biyu ne wasu aljanna wasu kuma a wuta wasu huskar su tana haske wasu kuma huskar su ta turnike ta yi baki irin tana cikin damuwa a dalilin ne duka a dalilin aikin da kowa aikata maka shi a gidan duniya shi wancan da ya samu ni'imar Allah subhanahu wataala ya samu ni'imar ne a dalilin aikin da ya aikata shi kuma wancan da ya samu halin shi a cikin kan damuwa shi ma a dalilin aikin da ya aikata ne a nan gidan duniya Allah ce kalla idza balagatit taraqi yanzu anan Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi kuma daga nan har zuwa ƙarshen sura Allah zai mana bayani ne akan abin da ya shahi halin dan adam a lokacin da ya zo mutuwa a lokacin zai gane cewa la haula lahu wala quwwa bayyada karhi bayyada dibara sai yadda Allah ya da shi kaga adam yana yana cikin halin rayuwa sai Allah ya fusgira yana saman abu hawa fat ai wani abu kawai kan gashi nan kawai a jihi minti kasa da sai guda kawai ya mutu to wannan ihtizar din nan wani al'amari na ubangiji subhanahu wataala da yake tabbatar da shi akan bayi idan ya zo ba wanda ya isa mai da shi in bai zo ba wanda ya isa kawo shi shi na lake cewa kalla idza balagati taraqi idza balagati taraqi Allah yake cewa yukhbir ana Allah yana ba mu labari akan yadda al'amarin zai kasance kalla a'aha iza balagati taraqi a lokacin da ran dan adam ta kai karan karama yani tazo makoshi tazo lokacin da tazo huda waqila zaka ji ana cewa man raq ina likita ina mai ruya ina mai karatu ina mai magani a samo kaza wa zanna annahu al-firaq amma shi da wannan abin ya sama yana da tabbacin cewa ran shi ne za ta huta yana fuzge-fuzge ga mala'iku kuna makamanci wannan ko kuna cewa a gudu a kirawo likita a ku ne kuke gudu ku kirawo likita shi zanna annahul fira ya tabbatar da cewa rabuwa da duniya ne zo mushi ubangiji subhanahu wataala yake ce a wani waje falaula idza balagatil hulqum ka ba mu labarin ya abin zai kasance a lokacin da ran dan adam ya zo makoshi wa antum hina izin ku kuma dangi a wannan lokacin ga kunan gaba gare shi tanzuruna kuna kallon shi Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka hiku kusa da shi walakin la tumsiruna sai dai baka gan haka falaula idza falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin haka za a zo a tsaya ana fama a kirawo ayi kaza ayi kaza ayi kaza ashirin ne ya zo huta babu maguda dole wannan ran huta ne kawai za ta yi wa zanna annahu al-firaq ya tabbatar da cewa lalle rabuwa da duniya ce ta zo mishi wal taffati saqu bisaq Allah ke cewa zamu hada mishi as-saqu bisaq shine karshen radadin huta daga duniya sannan kuma da farkon radadin haduwa da lahira duk mutumin da bai aikata aiki alheri ba yana zawwa mutuwa abinda Allah zai hada mai kira iltaffati saqu bisaq zamu hada mishi kaga idan ya zo mutuwa dama wannan zai ake garka ce mala'ikun za su zo su fusgira ga mala'ikun da zai gani masu bakaken huska a ɗauki ran a sa cikin wani likafani mai wari sannan kuma a yi can ƙasa ƙasa ƙasa ta bakwai da shi idan aka yi sama da shi mai za su yi mala'ikun za su rika tsinewa suna la'anatullahi alaihi tsino allah tabbata akan mutumin da yake da wannan ran to a lokacin ɗan adam za a kai wannan ran tashi inda za a kai ta kaga wannan firgicin da zai shiga a lokacin sai kuma Allah ya sadar da wannan firgicin da bala'in da zai iske a kiyama ai yana mutuwa kuma wani sabon tashin hankali ne na ƙasa wannan shine matashi hankali wannan na duniya duka wasa ne shine iltafati saqu bisaq sai Allah ya ce ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne yawma idin a wannan ranar almasaq nan ne makoma nan ce za a ja kowa a kai ila rabbika yawma idhnil masaq mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yake cewa ubangiji mai girma da buwaya zai ce ruddu abdi ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sannan ya zo a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban cewa lalle rayukan nan akwai bambanci tsakanin ran mai imani da inda za a kai ta sannan kuma da ran mutumin da yake fajirin bawa shi ma da inda za a kai shi kamar da makaranta a cikin suratul mutaffifin al'aiti hal shi mutum wanda ya zo mutuwan nan tabbas ga irin halin da zai shiga idan ya zamanto ko kahuri ne ko ya zamanto ya aikata masha a nan gidan duniya shi yana ya tabbatar da cewa tahiya zai an hada mushi rassa na azaba guda biyu bangaren hutar rai sannan kuma da bangare na azbin da zai iske a wajen Allah Allah ce ila rabbika zuwa ga ubangijin ka ne yawma idril masa a wannan ranar makoma tana ga Allah subhanahu wataala shi wannan mutumin da ake mishi wannan mu'amala fala saddaqa wala salla bai gaskanta abin da Allah ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma wala salla bai yi salla ba yani bai ne kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala ba walakin kawai abin da yayi kazzaba karyatawa yi daga an ce ka zaka ƙarya ce kawai wata walla kuma ya juya baya ta yi shi a lokacin yana jin iya da mulki a lokacin yana jin iya da lahiya a lokacin iya jin cewa iya da kuɗi a lokacin yana jin cewa rayuwar shi tashi ce ba wanda ya sai mashi katsalan da kazzaba wata walla ya ƙaryata ya juya baya ashe wannan juya bayan da ya juya ma kashi baya da ƙura ne Allah ke cewa la saddaqa wala salla walakin kazzaba wata walla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta sannan kuma zaka gan shi ya tahi cikin iyalin shi ya tamatsa yana jijji da kai yana alfahari yana ayyau da muka samu wannan da suke casu masu imanin ne mun yi kace-kace da su sai ma wancan lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an azabtar da mutane kwarai an azabtar da su a dalilin musuluncin da suka yi za su azabtar da masu imani kuma su koma cikin iyalinsu suna faɗi ana raha ana jin daɗi ana nuna jijji da kai sun ma zahaba ila ahli ya tamatsa Allah ke cewa aula laka fa aula hallaka a gare ka ta tabbata sannan kuma hallaka a gare ka ya tabbata mutumin da zai zamanto ya suddu an sabilillah yana katangance mutane game da abin da ya sha tafarkin Allah subhanahu wataala wannan mutum hallaka ya same shi nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kasancewar lokacin ya kare kenan gobe sai mu dasa daga inda muka tsaya fatan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu zamanto masu aiki da abin da muke saurare na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bari Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri ga baki daya wannan azumi da muke Allah subhanahu wataala ya karba mana da sauran dukkan ayyuka na ibada da ake gabatarwa a cikin wannan azumi Allah subhanahu wataala ya karba mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا kenan insha Allah ta'ala wanda suke da tambaya sai a gobe muka zo sai a amsa su insha Allah kuma sai a dasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki